الكرب اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من قبائل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فتنزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله to Allah sarki ina ji na jina nan baka a san a san go ta su shafi nawa ne kawaidi shafi na 25 na za mu tashi na mu na 26 ne wala yukayifuhu aqlun hankali baya kakanta shi a ce kaka yake a hankalce Allah ya fi ƙalfin wannan duk kaifin hankali ba zai iya gane ƙaƙa zatin Allah yake ba wala yan hasiru Allah baya tsaruwa fi zihini a cikin tunani tunanin mutum ba zai iya tsare zatin Allah gaba ɗayansa ba wala ya tamassalu Allah baya misaltuwa fil nafsi a cikin rai ko a cikin zuciya ka misalta cewa wannan abin shine Allah zatan Allah ya fi ƙarfin wannan domin sai na Ali radiyallahu anhu yana cewa wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalik duk abin da ya tsarsu a zuciyarka bi ma'ana duk wani abu da ka halalo ko ka tuno kamanninka ko ka hango shi a zuciyarka to fallahu bi khilafi zalik Allah ya saba wannan abu wannan abun ba Allah bane saboda tunani na dan adam ko wani makaluki ya fi ƙarfin ya tsare zatin Allah wala ya tasawwaru Allah baya hotantuwa fil wahami a cikin tunani ko a cikin zato ina fata an gane wala ya takayyafu Allah baya kakantuwa fil aqli a cikin hankali can an ce maka wala yukayifu aqlu shi hankalin da kansa ba zai iya kakanta shi ba kaka yake to shi kuma Allah shi da zatin sa wala yukayifu baya kakantuwa fil aqli a cikin hankali wala talaquhu al awham zata zata ba ta riskarsa can a baya ba ya ce maka wala yalhaquhu wahamu ba wahamu mufradi ne zato لا يلهقه داية للسرفة الأوهام ذكذكي لا تلهقه باتا للسرء بنجي والأفكار دفن تنتني بإذن الغلف تنانينك فبغي إيا للسرفة الله sai dai ka yi tunani a cikin ayoyin Allah da halittunka ka gane ya yi amma ba dai a cikin zatin Allah ba jalla Allah ya girmama ya ɗaukaka an shabihi gaban makamanci bi ma'ana jalla an shabihi Allah ya fi ƙarfin a kamanta shi da wani makamanci wanda ziri da kuma abokin kama laisa ka misali shi'un domin ba wani abu da ya zamanto kamar misalin Allah wa huwa sami'ul basir Allah shi mai ji ne mai gani alhamdulillah a'a bari dai shi ya tambayi abin da yake tambayar wala ya takayyafu ko ko wala ya kayyafu kake tambaya aqalu aqalu shine fa'ili la ya takayyafu din ko ko yukayyafu din aqalu hankali la yukayyafu baya kakanta shi hankali shi da kansa hankali ba zai iya gano yaya Allah ya shirya sannan shi kuma Allah da zatinsa wala ya takayyafu shi Allah baya kakantuwa fil aqali cikin hankali ne hankali kusa duk abu ɗaya ne gefen dama da gefen hagu duk an kore shi hankali aqalun baya iya gano yaya Allah ya shi kuma Allah baya sanuwa a cikin hankali suna fata ta gani hankali akalun la yukayifuhu baya iya gano shi shi kuma Allah la ya takayahu baya sanuwa fil aqli a cikin hankalin ya hankali shi hankalin ba zai gano shi ba shi kuma Allah ya fi kalfin a gane shi da hankali yawwa alhamdulillah sai ne aka da misali misali na nawa إنما تأتي آمر الشافي نبيا ويجب عليه لنا وجب كمسلمي حفظ بصره يكيا يجنبك عن النظر قبل ينخلو إلى الحرام زوى الحرام ولا يهل له بايا هلتا كمسلمي أن ينظر يخلو إلى مسلم زوى كمسلمي binazaratin da kallon da tu'uzihi ke cutar da musulmi ka gane ai kallon reni ko harara wanda har musulmi a ransa zai ji cewa wannan kuma me na masa har ya gane cewa kana masa kallon reni ko kallo na togarki wannan bai halatta ba illa an ya kuna fasikan sai dai idan musulmin nan ya kasance fasiki ne wanda aka ce jahalata ka masa kallon da yake cutar da shi ba in dai musulmi ne salihi muni ne duk ƙasƙancinsa duk talaucinsa duk yanda yake karka masa kallon reni ko kallon da zai cutar da shi to sai dai in musulmin nan ya zama fasiki ne to a nan kuma shi ma ba a halatta masa ka masa kallon reni ba fa yajibu hijranu qaulace masa ne yake wajen saboda manzo Allah ya ce الذنب شؤم على غير فاعله shi zunubi shu'umin abu ne ga wanda ba shi yake aikata shi in ka yadda da shi kai ma a rubuta maka zunubi irin wanda aka rubuta maka in ka yadda da abin da yake aikata ko da ba kai kai ba kaga ya zama bala'i a gare ka ba kai kai ba amma ka yi daidai da wanda ya yi kawai saboda ka kaunaci abin alam idan ka ƙi shi kuma ka ƙi musulmi shi kuma haramun to me ya zama hanya mafi sauƙa shi ne ka ƙaunace masa ba abin da ya rage maka illa ka ƙaunace shi musulmi a zakinsa na musulmi bai halatta ka ƙi shi ba sai dai ka ƙi mugun aikinsa musulmi duk yadda yake da lalacewa a kai da shi babu zagi babu bakar magana babu mugun kallo ko da fasiki ne sai dai ka ƙi abin da yake aikata to zama da shi kana sakin fuska kana masa raha kamar ya nuna kai da abin da yake wannan kuma shi ma illa ne ba abin da ya zama wajibi sai hijranu qaula kina saboda me Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu wa tamassakumun nar kai ku karkata da zuciya yake nufi da ƙauna ga waɗanda suka zalunci kawunansu da aikin sako da ta masa kumin naro kuma sai wuta ta shafi ba fa ku kai zalunci ba amma karkatar da kuka yi da zuciya ku kuna ƙaunar su suna azzalumai shi kadai zai ja muku azabar mutu to saboda haka ka ƙaunace musu shine salam shi yasa nan malam da yi wata wata bai ce kawai fa yajibu hijrani dan an ce kai kawai musulmi kallon da yake cutar da shi sai dai in ya zama fasiki ne shi ma fasikin ba shi za ka ki ba ba aikin sa za ka ki sannan kuma kar ka zauna da shi dan addabi'a ta tasriqu dabi'a dabi'a tana fatar dabi'a an ka ci gaba da zama da shi ko da kana kin aikin wataran sai ka koyi wannan mugun aiki sai ya zama wajibi ne kawai ka kaurace masa ويجب عليه ينا وجب على المسلمين يبدو جميع جوارحه ya kiyaye dukkan gaɓoɓinsa masaɗa a gwargwadon samu yi kamar mai tambaya da ta tsoshi malam ya san haka mafi ya tsaya yake ta wahalar da mu wa yaji wa alai hizbu basarihi eh wa yaji wa alai hizbu lisanihi kaza to in ya ga mana wannan ba duk ya ba a akwai hikima cikin haka ya zaɓo maka gaɓoɓi na zahiri mafi hatsari a cikin ɗan adam na fara waro maka zuwa cikin jami'u da wari harshe da ido a gaɓoɓi na zahiri ba abin da ya kai su shari ido in ido ya gani harshe zai furta ko in harshe ya furta kuma za a rubuta ko saboda haka ne ma maza Allah yake ce wa hal ya kubbun nasa alama na shirihim illa hasa ido alfinatu ba abin da yake kifa mutane a wuta sai girba-girba harsuna to shi harshen yawanci sai ido ya hango sannan shi yake furta shi yasa wani mai hikima a wani baiti yake cewa nazarun fauti samakun fa salamun fa kalamun fa mu'idun fa liqa'i abubuwa guda shida yana magana ne akan akan zina yawanci abin da yake kawo zina yawanci sai an yi waɗannan abubuwan sannan zina suke kasance shi yasa la ta la ta qarabu zina bai ce wala ta zinu ba bai ce karku yi zina kawai ba a karku kusance ta saboda akwai abubuwan da sai sun gudana sannan zina take tabbata na farko yace na gani kallo fabuti samatun sai murmushi in suka ga juna sai su yi murmushi in ya ga ta amsa murmushin nan to ya samu aboki ya fa salamu sai gaisuwa da malugar sallama gaisuwa wa ayi murmushi sai gaisuwa fa kalamu sai zance a yi hira sannan fa mau'idu sai alkawari to ana za mu haɗu yanzu mutane suna ganin sannan fali kawo sai haɗuwa an haɗu kuma kaga komai zai gudana to me ya farko nazari gani ne shi ne farko da ba a yi shi ba duk sauran da za su samu nazarin fabti samatun fa kalamun fa kalamun fa mau'idun fali kawo wannan abubuwan guda shida duk wanda ya jawo su shi ne nazarin to shi yasa nan malaka gaya maka wa yajibu alaihi hubbu bakari kan kuma dama daga nazarin irtisama sai fa salamu kaga harshe ne fa kalamu shi ma harshe ne fa mawqidin duk da harshe ba saboda haka da muka ce maka wa yajibu alaihi hubbu lisani ya waro iya waɗannan gaɓoɓiya mafi shari a zahiri sannan a ƙarshe kuma ce yace ba idan ba ba harshen ba wa yajibu alaihi hubbu jami'i jawarihi yana wajaba ga musulmi ya kiyaye dukkan gaɓoɓuwansa da hannu kar ya taɓa abin da aka haramta masa kar ya zubar da jinin da aka haramta masa kar ya saci dukiyar da aka haramta masa ƙafa kar ta yi taku zuwa ga yadda aka haramta masa ciki kar a sa masa abin da yake na haramu farji kar ya yi zina shi ya sa yake jami'u jawari dukkan gaɓoɓuwansa wajibi ya kiyaye su yake masa da'a matuƙar ya sami iko gwargwadon samun ikon sa wajibi alhamdulillah sai ne barka da fitowa ijiya shafi dari da ashirin da nawa to ina za mu tashi asabiu sharaɗi na bakwai daga cikin sharɗin juma'a الصحة لافية فلا تجب على مريض جمعة باتا وجبا أكمل اللافية وإن صح أما إذا يولكي يلي لافية قبل أن تقام كافن أتأيد الجمعة لزمته الجمعة لن تالزم فيه إن يولكي ya samu shaishiyar lafiyar da zai iya zuwa juma'a ba tare da mashakka ba to wajibi ya tafi sallar juma'a wannan kenan shine sharadi na bakwai wali ada'iha ga bayi da juma'a arba'atu shurudi akwai sharadodi guda hudu shi kuma wajen gudanar da juma'a wancan kafin ta wajaba a kanka ne to in ta wajaba a kanka to kuma kafin a gudanar da ita tana da sharadodi shi kuma guda hudu al'awwal sharadi na farko al'imamu a samu limami al-muqimu mazaunin gari wala ta tuhu juma'a ba ta inganta a fuzazan a yayyanke can ana juma'a can kuna ana juma'a wancan layin ana yi kamar salwatul kam wala bi imamin musafir juma'a ba ta inganta da limami wanda yake matafiyi mai yin kasar wanda shi baya cikin wanda juma'a ta waje ba a gare shi asani na biyu aljama'atu a samu jama'a mutum ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ba sa juma'a sai an samu wanda ake ce musu jama'a wahiya gairu mahaduda ita kwa jama'an nan watan abin iyakancewa ta bi adadin makasusin da wani adadi abin keɓance ita jama'a da suke yin juma'a ba a iyakance ta da wani adadi ke ɓantacce ba a ce sai sun kai mutum kaza kafin su fara juma'a a ka amsa da sunan jama'a walakin sai da duk da haka kaga da an ce maka gairu mahduda da arabi makasute to walakin sai dai lati zuwa an hasa lata da uku da ba sa isa yin juma'a karka da an ce ai ba ya kace masa salatul jama'a ai daga mutum da kake farawa to ka sani mutum uku ba zai isa yin juma'a ba wala arba'a wala mutum hudu wala fi ma'ana zalik wala abun da yake cikin ma'anar wannan abun da yake cikin ma'anar uku shine shida abun da yake cikin ma'anar hudu shine takwas duka ba su kai yin juma'a ba bal bari dai la budda ba makawa an yakunu su kasance adadan adadi ne ta taqarrabihim qaryatun da alqarya take tabbatuwa da su mutanen da za su juma'a a gari sun kai adadin da gari yake tabbata da su ko da wasu sun yi bulaguro waɗanda suka zauna za su yi juma'a ko wasu sun tafi gona ko sun tafi manomi ko mashekali ko lani shirani za a samu isassun jama'a a garin da za su iya yin juma'a ba za ta in lokaci ka za yi kowa da wani sun tashi shi nan gari babu kowa ba a'a sai an samu jama'a ta taƙarrabihim ƙaryatu wanda alƙalya take tabbatuwa da su mustaqbilina kuma zamu masu wadatuwa an gairi gaban wasansu ko mutanen wani kauye ba su zo ba su kansu sun wadatu da yin juma'a ko ruwan sama ya tsare wasu ba su zo ba daga wani kauye ko daga wata liga su sun isa su yi juma'a ka gane ai zama aminina suna amintattu ala an kusa yi ga kawunan su ba sa tsoron wani zai kawo musu hali ya kore su a garin ba sa tunanin menene yan kidnappers ko yan boko haram ko barayin shanu masu kona gari su kori mutane ba sa wannan tsoron suna da aminci a ba a juma cikin tsoro sai cikin aminci wa hadha al-adad ma la yace wannan adadi da wannan sharuɗa da aka ambata duka sharɗin sharaɗi ne fil ibtida a cikin fara juma'a la fi dawami ba cikin dawama ana yi ba kafin ku bude juma'a a garin ku sai duka wannan sharaɗi amma idan an cika sharaɗi an fara juma'a sai kuma wani dalili ya zo aka ce ga 'yan boko haram nan suna zuwa garin Allah ya kiyaye ko ga masu sata sha musu ƙonar gari su kashe mutane sun tun kalo garinku da aka ga haka fa in faddu idan mutane suka watse min khalfi al-imam a bayan liman yana huduba ne ko kuma a har an yi iqamar sallah sai kuma shikenan mutane suka watse saboda sun ji tsoro an ce an ana kawo hari wa baqiya minhu busna ashara mutum goma sha biyu daga cikinsu suka tsaya li salami har zuwa kallamar liman fahad juma'a ta inganta wa illa in wanda suka saura ba su gudu ba ba su kai goma sha biyu ba fala juma'a ba ta inganta ba wannan fa ba a fara ba mutum goma sha biyu ba su su fara juma'a a gari ba amma in sun shika wancan sharaɗi suna yi sai kuma wani dalili ya zo aka watse idan wanda suka yi sallama tare da liman wanda liman an samu akalla mutum goma sha biyu to juma'a ta inganta idan bai kai ba to kowa ya tashi ya sallah a zahar a ba za a yi ba ai juma'a ce ba a yin azhar ga wanda juma'a ta wajen ba a kansa tare da liman in wani hali ya hana wannan kuma malam ya kafa maka hujja da abin da ya faru ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka kan da suratul jumu'ati karshen suran za ka fahimci wannan lokacin da manzon Allah wata rana yana huduba a Madina sai ya zo daidai da fatake yan kasuwa sun shigo gari to al'adar su idan suka zo akai tambari da suke bugawa na sanarwa cewa fa fatake sun kawo kayan sayarwa duk wanda yake da buƙatar karin kaya to ya zo ya saya tun kafin masu ƙarfi su sare ya zama sai sai ka sai a hannun yan sari da tsada wannan shine al'adar yan kasuwan madina a wancan lokaci to sai ya zo daidai da dawowarsu manzo Allah yana kan mimbar yana huduma sai aka buga wannan gangar yawanci sai aka yi masu buƙatar tarin kaya suka bar manzo Allah da mutum goma sha biyu yana hudura shi ne sai Allah ya saukar da sura a ƙarshen su ko ta juma'a yace wa idara au tijaratan idan suka ga kasuwanci wannan fatakin da suka au lahawan ko wani shine gangan nan da ake bugawa shine shine lahawu in suka ga kasuwanci au lahawan ko wani walgi in fabdu sai su watse shi ne nesa maka fa'ilin fabdu kamar da ƙura ne sai in fabdu sai su watse ilai ha zuwa ga wannan kasuwanci ko walgin wata raku ka sai su kyale ka ya rasu da la'i ƙa'ima a tsaye kana kan yi wani to ka gaya musu in sun dawo ma inda lahi abin da yake wajen Allah na lada da sun tsaya ka tsara ka hudu bana sun samu sallar juma'a abin da za su samu a wajen Allah khairu shine mafi alheri min Allah akan gangan nan da ake bugawa wa min tijara da kuma kasuwancin da suka tafi wallahu khairu raziqin Allah shi ne fi sunna ta arzuta ya ga dama an kaje ma kai asara kasuwanci baka samu komai ba to wannan kadiyar da ta faru sai aka tabbatar waɗanda suka tsaya ba su tafi ba mutum goma sha biyu daga nan imam mali a dalilin wannan ya kafa hujja akan wannan hukunci wajen farawa kan ba za a fara juma da mutum goma sha biyu ba amma in wani hali na tsoro ko na wani abu daban ya sa aka watse aka balle mai shi kadai to in an kai mutum goma sha biyu juma'a ta inganta in bai kai goma sha biyu ba to juma'a ba ta inganta ba sannan kuma in wani abu ya faru shi ma tun farko liman da ya shigo sai salon wanda suka zo masallaci ban sai mutum goma sha biyu ba to ba zai hau bari ya yi zubi ba domin zai gaya maka cewa a kome jama'i ne a hudu ba ba ta inganta illa bi huduril jama'atin lati kan aqil bi kumul jumu'at hudubar ma bai halatta a fara ta ba sai da halatta wani jama'ar da juma take inganta da su sai an samu mutum goma sha biyu akalla sannan liman ya fara yin huduba wanda ko da wani bai zo ba daga ya gama huduba sallah ba a ka'ida ba za a gama huduba ana kiran mutane ba saboda haka ba za a fara ta ba sai an samu isassun jama'a in ya zauna har lokaci ya kure mutane ba su kai sha biyu ba to da sako daga mimbari a yi sallar azhar amma ba dai su ba ba da ta hudu ba kuma to alhamdulillah sai a salisu ba na'am eh idan me suka salla ne ba eh eh eh suna yi wannan din suna ban wannan sharadin su alo wata mazhaba mazhabar maliki a take take da wannan sharadin a wata mazhabar babu wannan sharadi yanzu ko ko zuwa khalifa su guru ta ce kun kan da yake aiki ya hudu ba yi sallar juma'a eh akwai malaman da suka sassauta amma dai a mazhabar malikiya wannan sharadi ne ba a yin da imamin musafir da limami wanda yake matafi sai mai a yi afgazan a yanke ka gane ya yi buɗe iziyan maganar da aka yi wala bi imamin musafiri in ka duba gefen dama a gefen hagu daidai sisin wala bi imamin musafirin din daga waje za ka ga da yake maka wala ta sihu afgazan a gefe wala bi imamin musafirin sai ce malam ya kunar khalifata matuƙar limamin nan mataji ba khalifa ba ne. Ka kuwa shi ko? Wanda zuwa ka khalifa ne ne zuwa. In khalifa ne na wata al'umma ko na ko na musulmi to fala yushtaradu ba a shar'anta kaunuhu kasancewarsa muqiman mazaunin gari. Walau marra bi qaryati jumu'atin da khalifa na musulmi ko na al'umma zai zo wucewa ta wata alƙarya wanda kuma akwai masalacin juma'a a ciki to in ya shigo to a wannan ranar an tuɗe limamin juma'a a wannan ranar fa ya khadubu lahum shine zai musu huduba in yayi huduba gare su yayi juma'a fa tasihhu al-jum'atu lahum juma'a tana inganta a gare shi ولهم ثم تاسع انغنتا شي تاسع فتسو جمعة له ولهم ده شي ده دوكا جمعة تا انغنتا فلو حضر ده خليفة زي حلال سو غلي ولو بعد الإيران كودا باين لإمام الجمعة ياي كبر الحرمة ina fata an gane walau sallah rakatan kai ko da limam ya sallaci raka'a daya daga bayan ya yi huduwa fa har ya yi raka'a daya sai sai aka ce al khalifatu da'i da mutanen mu suke fada imamu makkah wal madina wal haram kamar da suke kirari ilimin yana zuwa a zuwan khalifa to ko da limamin juma na asalin yayi raka'a daya to badarata wannan sallah ta su ta baci ya yanke ta wannan khalifan da yazo ya hau minbari ya huduba ya sako ya sallatu wannan juma saboda shi ne shugaba duk wani liman yana karkashin sa saboda haka in yazo ya sallaci juma'a juma'a ta ta inganta ta mutanen garin ma ta inganta in yana nan wani yayi sallah sallar ma ta ta baci wannan sallar tasu ko da liman ya raka da aka ce badalar wa yabtadu salata huwa shi wannan khalifan da yazo shi ne ya halatta ya buɗe ya fara sabuwar sallah banda waccan da suka yi au bi izini ko kuma da izinin sa ya ce a shikenan yanzu tunda na zo kai liman ka sake mana sallah amma ai sallah ba da shi ba ko a ce raka ɗaya ta tsere masa wannan bai inganta ba a matsayinsa na shugaba alhamdulillah to sai ne shaji shaji na nawa misala ɗari da sittin da nawa ina za mu tashi ɗari da sittin da bakwai wa man naqasa wa zada wanda yayi ragi kuma yayi ƙari duk a cikin sallah daya ba yayi abin da yake dawo kabri ba da abin da yake dawo ba aji to zai je har da ba'adin kaga da qabla salami yayi sujjada gabanin sallama wa man nasi an yasjuda ba'da salami wanda ya manta yin sujjada ba'adi bayan sujjada ba'adi ta kama shi ya tabbatar da ya zo ƙarshen sallah ya sallama sai ya manta bai yi ba'adin ba to fal ya dawo ya yi wannan sujjada ba'adin mata ma zakara duk lokacin da ya tuna shi wa in qala zalika ko da wannan tunawa ta ta yi tsawo ko an kwana an wuni ne ya tuna sallah da nayi jiya da azhar ko da asar akwai sujjada ba'adi ta kama ni na manta to yayi alwala yanzu ya zo yayi wannan sujjada ba'adi wa in kana qabla salami amma in ya kasance qabla salami sai ta kama shi sai ya manta kuma bai yi ba sai da yayi sallama to saga da yayi wannan sujjadu guda biyu in kana qariba amma da sharadi in ya kasance a kusan yana yin sallama lokaci da ya tsawo ba sai ya tuna to yayi wannan sujjada din a zahiri kamar sujjada ba'di kamar da ita ko tunda ya riga ya yi sallama sai ya tuna kuma aka ce yayi to a haƙiƙa su dala ƙabli ce sallama ta kama rafkanuwa ce ƙari ce har yanzu a cikin sallah yake domin sallah ta ƙare mutum da bai yi ƙabli ba sallamar ma ta zama ne abin da ya bari a baya can da ya sa su ƙabli yana nan gashi kuma ya yi rafkanuwa ya ƙara sallama ba a gulbinta ba ya zama wa manna ƙasa wa zaga ka gane ya yi amma a zahiri kai za ka ga ya sujada ba a tunda ya yi sallama kuma ka ga ya sujada ba a amma a haƙiƙa ƙabilin ce domin sallamar da ya ita ma a cikin sallah ce rabkanuwa ce ba a gurbin ta bane saboda haka yanzu ba a da kuka ga yayi ita ce ƙabilin a haƙiƙa ta hiyar da zai yi yayi sallama bayan sujadan nan ita ce sallama ta haƙiƙa ta sallah ba waccan da yayi ta rabkanuwa ba shine amma da sharadi in kana qariba in ya kasance a kusa ne wa in ba'uda idan kwa lokaci ya yi nisa idan lokaci ya ne santa me ahli ya ce maka wa in dala shi ko yace wa in ba'uda idan lokaci yayi nisa da yin sallamar sannan ya tuna can yace maka au kare da minal masjid ko har ya fita daga masallaci sannan ya tuna fa bai yi sujjada qablin nan ba to ibtada salatahu ya fara sallaka sabuwa illa an yakuna zalika sai dai in wannan abin da ya jawo qablin ya kasance min laqati shay'in khafifin daga lagin wani abu ne sassauka ka surati kamar karatun sura da tsayuwarta ba sunna biyu ba abin da yake nufi kenan da kai sunna uku ba ma ummul qur'an wata take tare da fatiha ba ba ba ba tare da fatihar aka bari ba ita surar ce wanda dama tana tare da fatiha an yi fatihar sai aka manta surar au ta kabira ta ni koyar manta kabarori guda biyu wanda ba na ba kabara harama ba au ta shauda ni ko ta hiyoyi guda biyu ko kuma ta hiya da zaman ta sunna biyu wa shiri zalika da makamancin wannan to falashi alai ba komai a gare shi ko da lokacin tsawo yayi tsawo ya tuna ya dawo ya sujjade sallah ba ku taba shi wannan duk kewaye kewaye malam yayi maka ya ahlir ya gama maka ka gane yayi ka gane yace in kana min naqasi salati sunan sallah tana tsafi in ya kasance akan rajin sunna uku ne au aksara yace wa illa fala in abin da ya zawo kabilin da kai sunna uku ba fala sallah ba ta baci in sunna biyu ne shine kamar tashahudaini ko takbirataini ko sura da tsayuwata kaga duk sunna biyu ne ko kuma asirtawa inda ake bayyana wannan kaga sunna ɗaya ce ma amma muwakkada to wannan sallah ba ta ɓaci tun daga sai sunna uku zuwa sama ba wala yuzu sujudu sawi sujada ramkanuwa baya isarwa da na kasar raka'atin domin ragin wata raka'a wala sujudatin wala wata sujada ana sujada qabli ne in an bar sunna mai ƙarfi ko sunnoni guda biyu wanda ba su da ƙarfi zuwa sama amma in ya zama ruku'u su kutum aka bari ko sujada ko raka su kutum to ba yanda za ka yi sujada qabli ko ba ta isar maka a wannan sallah wala ka shi qira'ati haka nan ba a yin sujada raukanwa dan an bar yin karatu fi salati a cikin sallah kulli ha dukkanta duka raka'o'in ba fatiha ba sura wai ya manta to matsalar akwai fatiha a ciki ita ma rukuni ce au fi raka'atayn ko kuma ya manta karatu a cikin raka'o'i guda biyu min ha daga cikin sallah sallar mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu ce in mai raka'a biyu ta kam aiki ya zama fi salati kulliha haka ba raka'atayn to kowace irin sallah ce in dai raka'o'i biyu ba su samu karatu ba da rabkanuwa to sallah ta ɓaci ba yanda sujjada qabli ko ba'di za ta isar maka wa kazalika haka ne hukuncin yake sujjada rabkanuwa ba ta isarwa fi tarkin qira'ati cikin barin karatu kwata kwata fi raka'ati a cikin raka'a ɗaya mina subi ta sallar asuba inda ita dama raka'a biyu ce sai raka'a ɗaya ba ta samu karatu ba rabin sallah bai samu karatu ka gane yayi wakti libato inda aka samu sabanin malamai an yi sabani fi sawikin yin rafkanuwa an liqira'ati ga barin yin karatu aha fi raka'ati a cikin raka'a guda ɗaya min gairi ha daga wata sallah wanda ba asuba ba me raka'a uku ko me raka'a hudu in raka'a ɗaya ba ta samu karatu ba kaga makullin ta ya raka'o'in sun samu in me raka'a uku ce ma kaga biyu ya samu karatu biyu sun rinjayi ɗaya idan me raka'a hudu ce raka'a uku sun samu karatu ɗaya ce yawa ba ta samu ba amma banda asuba to idan raka'a ɗaya ce wanda ba ta asuba ba aka manta karatu kwata-kwata faƙila a ƙauli na farko aka ce yududu fi sujudu sawi qabla salami sujudu sawi yin sujada rabkanwa qabla salami sujada qabli yududu yana isarwa fihi a cikin a wani ƙauli ka iya yin sujada qabli ka manta karatu a raka'a ɗaya wanda ba ta asuba ba wakila a wani ƙauli aka ce a'a yulgiha zai jefar da wannan raka'a akwai fatiha fa fatiha rukuni kamar ka bar ruku ne shi yasa mai ahlari shi da kawantan kaulin ba magana da kaulan wahidan kawai yayi shi ba ma maganar wai kamanta karatu kwata-kwata a cikin raka'a ɗaya ba a'a yace wa mazaraka ayatan min al-fatiha kai karatun ma kabar aya daya a wata fatiha daga cikin raka'o'in gaba daya kai karatun fatiha da sura ka manta aya daya ne ko biyu to anan ne yake ka iya yin sujada kabli amma in ya wuce aya biyu abinda ka bari na fatiha a raka'a ɗayan to sallah ta ɓace shi da wannan ƙaunin da ya kawo yurji ha zai jefar da wannan raka'ar kwata-kwata kamar bai yi ta ba wa ya fi raka'atin zai kawo da sabuwar raka'a fil kuma irin waccan mai fatiha da sura ce ko mai fatiha ita kadai a bayyanta ko a asirce wanda ya manta wannan a wannan ƙaunin zai kawo irin wannan raka'ar wakila a ƙauni na uku aka ce a'a ya sudu qabla salami zai yi sujada qabli wala ya fi rakatin da zai kawo ta raka'a musanyan waccan da ya rafkanuwan ba sannan kuma wal idu salata ya kaji ya kashe sallah ihtiyalan domin kewayewa shi ya raba gaddama ne wancan ya ce su gada kabri ba ta isarwa wannan ya ce a dan da raka'a daidai wanda ba ta asuba ba an bar fatiha da sura a iya yin su gada kabri shi da yazo sai sai ya raba gaddama eh yace kai sujada qablin in me cewa sujada qabl tana isarwa to sallar ka ta farko da kai da sujada qabl ta inganta wacce ka sake daga baya wannan ta zama maka nafi in kuma wancan ne yake da gaskiya cewa sujada lakkana ba ba ta isuwa in an bar fatiha a ko da raka ɗaya ne na kowace irin sallah to an ji sallar ka ta ɓace ai daga ƙarshe ka sake sallah ta biyun da ai mai kyau kai ko a cikin biyu dai ka samu ɗaya ƙauli uku ne ƙauli na farko aka sai jujizu fi sujudu sawi qabla salami kawai kai qabli sallar ka ta inganta ƙauli na biyu aka sai a ya jefar da wannan raka'a wa ya ci raka'atin ya kawo wata raka'a ko kwata kwata dama an ce wa haifu qabar raka'ata fala sujuda alai tunda la mako raka'a a nan babu batun sujada kowace iri ma to kauli na uku a'a zai yi sujada kabilin in wancan ne da gaskiya sallar ta farko ta inganta in na biyun ya fi shi gaskiya to wa idu salata ya sake sallah ihtiyadan domin kewayewa a waɗancan faduduwan sai malayi shi kuma ya kawo nasa kauli na hudu domin ya kalfafi ɗaya daga cikin uku ya ce wa haza wannan kauli na uku a hasanu zalika shi ne wasu kyawun waɗannan faduduwan in sha Allah ta'ala shi ma bai yanke maka ya ra'ayinsa kaɗai ba in Allah ta'ala ya so wannan makon shi ne mafi kyau a cikin faduduwan guda uku yawwa ka yi su gada ƙablin da farko a wancan din ka sallame sannan ka tashi ka yi iƙama kuma ka tashi wannan sallar ihtiyada to wannan shi ne mafi kyau in wancan ne abudin ta wadatar kamar yadda wancan ya faɗa to sallar ka ta farko ita ce mai kyau ka gyara ta da ƙabli wannan da ka sake ta zama nafila in kuma wancan ya fi su ƙarfi to wancan ɗin da kai mata ƙablin baka kawo raka'ar ba to ai ka sake sallah sallar ka ta biyu ai za ta inganta in wancan ba ta inganta ba to alhamdulillah sai ne hashiyatul adawi ina za mu tashi barak Babi na nawa? Ɗari da sha biyar, amma za mu tashi. Tambihun ba tambihu ba. Tambihun, inda an yi ma'arifa sai ka ce a tambihu. Tambihun, faɗakarwa. akan karatun jiya alkhairiyatu almazkuratu fifikon nan da muka ambata jiya na sahabbai da manzala ce khairukum qarni shine alkhairiya din wata ruwaya khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to ita wannan khairiya fifiko na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka rayu da manzo Allah suka yi imani da shi suka mutu suna musulmai almazkura wanda muka ambace ta jiya imma bi itibaril baɗi ko dai fifikon ya kasance da yin izina da batini abin da yake koyi a cikin zukata na imani da yaƙini wa kasarati sawabi da yawan ladan su a wajen Allah ka gane ai wa rafi darajati da kuma ɗaukakar darajojin su ya fi na kowa wanda ba su ba ka gane ai wa zalika wannan ko la la ne la yu'lamu ba a iya sani illa bi khairin sai da alheri ko ko illa bi khabari sai da hadisi shine khabar anan maqalu'in biyu da aka yanke ko kwanto da shi hadisi sahihi ingantacce wanda shine karare hutu yayi bayanin wannan kairiya ta waɗannan sahabbai ko kuma aya alqur'ani da ta yi bayani akan fifikon sahabbai ai mun sani dai a cikin suratul hadidi su kansu sahabban Allah ya bambanta darajoji ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wannan ayar su kansu sahabban ta kana da kashi biyu ta fifita kashin farko akan na biyu Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa ko min qabli al-fati man anfaqa wanda yake da dukiyarsa kamar su sayyidina Abubakar sauran manyan manyan sahabbai wa qatala kuma yayi yaki tare da manzon Allah min qabli al-fati kafin fatuhu bakkata ka gane yayi daga hijira daga zaman maka har aka yi hijira yayi jihadi a wannan shekaru takwas din bayan hijira kafin fatuhu bakkata ya ba da sadaka da gudunmawar yaƙi fi sabilillahi da dukiyarsa kafin fatu makkata Allah ya ce la yasawi da ya zama daidai ba wallazi la an faƙo min babu da waɗanda suka ce da dukiyoyinsu daga bayan fatu makkata wa qasalu suka yaƙi bayan fatu makkata bayan fatu makkata an an yaƙi yaƙe da yawa an je suka yi bara da hunaini da sauran yaƙoƙi da sahabbai da suka musulunta kafin fatu makkata da bayan fatu makkata to Allah yake waɗanda suka yi ciyar da dukiyar suka yi yaƙi kafin mutu makasa ba za su zama daidai da wanda suka yi yaƙi suka ba da dukiyar su min ba'adu daga baya ba wa qatal suka yaƙi daga baya amma sai ta wa kullum wa adallahu husna kowanne daga cikin su na farko da na biyu wa adallahu husna Allah ya yi musu alƙawarin aljanna dukkan su babu kokonto da nasu alƙur'ani yan aljanna ne to wannan kaga a tsakanin su ma kenan wanda suka cika wannan sharadi na khairiyya din su ma an tibi da wasu akan wasu ballantana kuma su da wasu wanda ba su ba to wannan ba ya yanke hukunci illa bi khabarin maqdu'in bihi kamar ita wannan ayat da kuma tibi kun sabai a junan to wannan kenan wa imma ko kuma a ita wannan khairiyya da muka ambata bi itibari zahir lura da zahiri ne ba baɗini ba to wala ya sulu zalika shi kuwa wannan baya tabbata illa bi tafawutu sai mun yi waiwaye fi kisalil fadail cikin ɗabi'o'i na falala shi ne fifiko da darajoji na sahabbai wani irin ɗabi'o'i ne suke da shi wanda ya fi namu in muka duba a tarihi za mu ga lalle ba za mu kudanta kanmu da sahabbai ba faman kasuwar fihi duk wanda ya yawaita ko ko faman kasuwar wanda kisalul fadail kasuwar ta yawa ta yawaita fihi a cikin sa to fa hu afdal shine mafi daraja fi zahiri a cikin zahiri dunal batin amma banda abin da yake koyi a zuciya wannan Allah ne kawai ya sani fa kan min qalilil amali da yawa akan samu mutum ne karancin aiki afdalu amma shine mafi falala da daraja da yawan lada min kasiri daga mai yawan aiki ko su sahaba ai maza Allah ya gaya mana a da ɗaya daga cikin kuku wanda za ku zo daga baya zai ciyar da sadakar duke da ta kai misalin dutse uhudu zahaban na zinare ma balaga muddi a hadihima ko ku a hadihim ladansa ba zai kai mudu ɗaya na sahabban maza Allah kai fa zinare ka bayar sadaka kuma da ikilafi dan Allah kuma zinaren da ya kai girman dutsen Uhud amma maza Allah ce ba zai kai budun na alkama da sahabi ya bayar kaga ba za ka kwatanta yawan ba ga shi dai aiki ne kalilul amal amma kuma zai zama afdalu min kasiri saboda mai darajar wanda ya bayar wanda ya bayar da mudin alkama kai wata ruwayan zama yace wala nasibahu wanda ya sadaka da dubu hudu da dinaran ko rabin mudin labu na sahabi ba zai kuma wannan ne ya gawo saboda falala da darajar da suke da shi a zahiri aikin su ba zai zama daidai da naka ba alhamdulillah sai ne askari ilani askari shafi na ɗari biyu da to ina za mu tafi ɗari biyu da saba'in da hudu askari fasulun rabewa kenan insha Allah a saman abin da ake ce masa kuɗi kuɗi yanzu mu aka ce kuɗi ba wannan muka ɗauka kuɗi ba a zamanin da kuma dinare da dirhami shi ake ce masa kuɗi a zahiri ba to amma a shari'a ita wannan ba shi kaɗai ba ne kuɗi in aka ce a saman kuɗi a shari'ar musulunci ahadul iwadaini ɗayan abun musallawa guda biyu na kawo maka wannan nake ba ni da barin kuɗi amma ga wannan ka kalba ka bani tarbin nan sai ka kalba ka yadda ka bani wannan tarbin to a shari'a wannan kuɗi ne wannan ma kuɗi ne eh al'iwadu ba mu sanya ba to ɗayan abun musanyawa guda biyu shine kuɗi a shari'a ya karɓi wannan ne don yadda ya kai kasuwa za a ba shi gwalin kuɗi to kai ma ka karɓi wannan ne don ka san in ta ƙure in ka kai kasuwa za a iya baka farin kuɗi to ashe yana wakiltar kuɗi kenan to a shari'a shi ma kuɗi ne fayyutar rabu to ana kallanta na fiye da garari koruwar rashin tabbas cewa ita wannan abin da na neƙa maka ɗin a matsayin shi ne kuɗi na ba wani rikici a cikinta akwai tabbas ba zan kalba a dawo a ce ta sata ba ce a ɓace a hannu na kai lifoli sai shi ne ya asara ko kuma yadda take kawo wuta tana ɗauke wannan hanya ko za a amfane ta to sharaɗi ne sai an kore duka wani garari a cikin abin da za ka bayar da abin da za a baka wal jahalatu anu da kuma jahilta game da wannan abu ya zama akwai abin da baka sani ba a jikinsa an ce maka dai ka kawo abu kaza zan baka waya to ai waya suna ta kama akwai yan dubu biyu ma akwai yan dubu goma akwai yan dubu ɗari akwai yan dubu ɗari biyu ma wannan akwai jahilci a ciki sai an kore jahilcin nan yadda aka kore galari to dole a kore aljahalu rashin sanin anhu game da wannan abin sayan kal'akan kamar ɗayan abin da shi ma za a karɓa ba wai kai ka san abin da zai baka amma shi ne san abin da za ka bashi da nasan da nasan al'akar ɗin duka sharafi ne babu jahala a cikinsa wa yalzamu ciniki yana lazamta bi idlaqihi da sakinsa a harshe laqadul baladi kudin gari in ka ce laƙadu to ka dawo kuɗi farin kuɗi ka ce samanu to duk wata haga a samanu ne ka gane amma mu wasa duk kuɗi nake to a samanu kuɗi a laƙadu ma kuɗi ka gane abin da yake nufi laƙadu da baladu kuɗin ƙasa shi ne yake da zamsa kamar aka zo ciniki ka kawo dabbar ka kasuwa ko buhun wakenka sai ba a kira sunan nau'in kuɗi ba aka ce ka mun dubu talatin ba a ce naira dubu talatin ko saifa dubu talatin ko euro ko dala dubu talatin ba kawai adadi aka faɗa ka mun dubu talatin ba ana haka a cikin niki ba a ka dai ƙara to ka mun dubu arba'in ya ce eh kaga ai ba ambaci nau'in kuɗi ba to in aka yi irin wannan ciniki ya inganta amma abin da ya zama lazimi ka ba shi laƙadu da balad kuɗin gari ko da ba ambace shi ba shi ake nufi idan aka gama ciniki maimakon ka ɗauko naira an a najeriya ne sai ka ɗauko saifa ka bayar to sai ya ga dama ya kalma kuɗin garin shi ne ya zama wajibi duk da ba a faɗe shi ba fa in salafa idan kuɗin garin ya saba kamar garuruwan da suke kan iyaka ana karɓar naira ana karɓar saifa duk a garin sai kuma ka yi ciniki a rufe ba tare da an ce naira kaza ko dala ko saifa kaza ba to duk da haka falgalibu abin da ya fi rinjaye sai a duba naira aka fi ciniki da ita a garin ko kuma saifa sai aka fi ciniki da ita ko da kun je gaban hukuma to za ka karɓi algalibu abin da ya fi rinjaye fa in lam yakun idan ba wanda ya rinjaye wani yanda ake ciniki da naira a garin kan iyakar haka ake ciniki da saifa daidai wa daida kowane ana karba sai kuma aka zo za a yi ciniki to a nan lazima huta a yi ayyana nau'in kuɗin ya zama dole ba za a yi ciniki ka kai min dubu goma a a naira dubu goma ko saifa dubu goma lazimi ne a nan sai a ayyana saboda a fita daga wancan rikici idan mai saya da sayarwa suka yi saɓani fi jinsi a cikin jinsin abin sayarwa yanzu mun fita daga maganar kuɗi shi abin sayar jinsinsa kun yi cinikin dabba alal misali ya sallama an ba shi kuɗi da aka zo sai ya kamo tinkiya sai ce ni fa rago na kai cinikin rago muka yi da kai yake a ni cinikin tinkiya muka yi kaga an yi saɓani to ta halafa su lantsi kai ka lantse da Allah cinikin rago kai shi ya rantse da Allah kinkiya kuka yi kowa in ya rantse wata fasa ka sai su warware kowa ya ga hajarsa kai a baka kudin ka shi ya dauki kinkiyarsa aufi eh zai fada a gurbin da yake kowa ya rantse Allah ne ya san wanda yake da gaskiya a cikin amma dai kowa ba abin sai da hannunsa ba ai ke nan rikici ya kare kai ka karbi kudin ka shi ya karbi tinkiyarsa au au au shi nau'ihi ko kuma a sun yi sabani a cikin nau'i ba jinsi ba wannan yace ai cinikin saniya muka shi kuma yace a cinikin lafiya muka kaga nan ba magana jinsi mata ko namiji ba ana magana nau'i ne nau'in shanu daban nau'in laƙumi daban to shi ma duka hukuncin haka ne kai ka rantse da Allah saniya ta sayar masa shi kuma ya rantse da Allah ta nikin raƙumi kuka yi in kowa ya rantse to sai a janye ka halafa wa ta fasaka wa ayyuhu ma na kana kowanne daga cikin mai tsaye da mai sayarwa kowanne ɗaya daga cikin su da ya noke ɗayan ya rantse akan raƙumi muka yi zaka sayar mu shi mai sayarwa ya kasa rantsewa akan saniya suka yi to lazima madda'ahu al-akhar madda ahul akar abin da ɗayan yayi da a wasa da zuma shi ya lazamta dole ka ba shi yaƙubin ne tunda kai ka ji kalori a kan sariya a tunda ka noke ka yi nukuri au fi kadari ko kuma sun ai au iktalafa fi kadari wannan duka adadi ne san ba ta fa iktalafa ba ko fi jinsihi sai yace au fi nau'i au au iktalafa fi nau'ihi to nan ma au din na alaji ne au a wuce talafa fi kadari ko kuma sun yi saɓani cikin gwargwada abu ba sa saɓani cikin nau'i ba sa saɓani cikin jinsi ka gane gwargwadon adadi ke ni cinikin guda uku muka yi ya ce a'a cinikin biyu muka yi ka ga anan ba sa wani cikin nau'i ko jinsi cikin gwargwadon yawa abu ke to kazalika shi ma haka ne kai ne ta ka rantse a kan guda uku kuka yi ciniki shi kuma ya rantse a kan biyu kuka yi ciniki in kowa ya rantse to ta halafa wa ta fasaka in ɗaya ya noke in mai cewa uku aka yi ciniki ne ya ƙi rantsewa mai sayarwa ya rantse a kan cinikin biyu aka yi to dole ya karɓi biyu in kuma mai saya ne ya rantse a kan cinikin uku suka yi shi kuma ya kasa rantsewa a kan biyu aka yi to dole ya bada guda uku ina fata an gane ma lam yakutil mabi'u matakar abin sayarwan bai tsere ba da yadda mushtari a hannun mai saya sai da ka ba shi guda uku ya je ya cinye ko ya sayar ko ya yanka ya yi uzurinsa sannan daga ba ka zo kai ni fasilitin biyu muka yi ka zo ka karɓi guda uku a'a a kayi latti fa yuqbalu qawluhu ana karɓar maganar mai saya tunda abin ya riga ya tsere a hannunsa ma'ayami ne amma fa tare da rantsuwarsa kai yanzu ba maganar kai ka rantse shi din ya rantse uku aka yi a ya zo na aiki ai ai baka dama ba za ta dole sai ka da shi amma ka rantse haka a ciki to alhamdulillah akwai akwai saura wa illa kala idan dukkan su suka noke da mai sayar da mai sau a cikin nau'o'in kan guda uku duka aka ce kai ka rantse akan jinsi ya ki rantsewa kai ma mai sayarwa ka rantse ya ki rantsewa ko kuma akan nau'i kowa ya ki rantsewa ko kuma akan adadi ko gwargwado kowannen su ya ki rantsewa tsakanin mai sayar da mai sayarwa to shi ma tara da sai su gangare kowa ya janye kayansa yawa kamar ka fasa dama ba a kulla ba tarada su gangare kowa ya ja nasa kai ka ja hajar ka ce ma ya ja tasa ko ka ja kudin ka je ka ja hajar wakila a kauli na biyu ana akwai sabani aka ce in aka yi ciniki a haka aka zo rantsuwa kowa ya ki rantsewa kauli na biyu aka ce yalzamu madda'ahul ba'iu amma abin da albayu mai sayarwa na idda'ahu yayi da awasa yalzamu shine yake lazam duk da duk da shi ma ya ki rantsuwa ka gane ai kai ma tun da ka kiran wato abin da ya faɗa shine gaskiya to alhamdulillah akwai sauran sabanin da yaron sai nissa lama fi sifatil aqdi to alhamdulillah sai ne na za ta ji Allahu alwadi kama da Allah da Allah da gida mala alqasim ya zo to shafi na nawa ما أجرين لنا أربعين دولار عناك فإنا لا مثالي تمريني نبي جربا وتجي أتمم الجمل الآتية كتك الجمل لما تزوى إن دي داش داش أبا أبا الناس بوضع فئل مضارع da ajiye fi'ili mudari marfu'in abin yi wa rufu'a fil amkinatil khaliya a cikin gulare mawufanci in za ka yi ɗugo-ɗugon nan babu rufi na al'amfinatu alkhaliya ismul jami'in na almakanu al'amfina sai sai ne alfallahu manomi sai ya yi ɗugo-ɗugo a gurin fi'iri mudari'in sai kuma a gaba ya kama ka mafi'ulu ya ce alƙuduna ya nufin alfallahu manomi ya harusu alƙuduna yana noma auduga ko kuma ya zura'ul kudina yana shuka auduga ko ya hasudul kudina yana girbe auduga ko da ita ba girbe ta ake ba ba kamar jelo da dawa ba ko ya dini kenan alfallahu ya dinin kudina yana dasar auduga cin auduga suka ce da hausa ko da cin barkwalo amma kuma ba cin ake ba shira ake yi to sai ka ce dini kenan nan sake tohowa ba yawwa to a cikin kalmomi uku nan duk fi'ili mudari'in da kasa daidai ne ko ya harusu tunda noma ta ake ko kuma ya zura'u yana shuka tunda shuka ta ake ko kuma ya jini ya jini da zama fi'ilin mudari'un almutallin akil saboda akwai harfin illa shine ya'u yawwa zai zama marfu'i ne da zammatin muqaddaratin alal ya'i mana min zuhuriha a cikas saboda ya jini ne alƙibbi shanwa ya ce maka alfarata za ka cewa alƙibbi kyanwa ta kafin farata tana jin tsoron a to shi kenan kyanwa ce a farko ba alƙibbi kyanwa ya harisul farata mai tinus yana farautar tsira yaftarisu alƙiɗu yaftarisu farata kyanwa tana farautar tsira ko kuma alƙiɗu ya akulu inda da su alƙiɗatu ba na mutunta kenan ya akulul farata alhallaku wanzami mai yin aski alhilaku aski alhallaku mai yin aski ya haluku sha'ara yana aske gashi inda a sha'ara ya kawo to za ka sa fi'ili na gurin gashi nan ya haluku yana aske a sha'ara a tajiru ɗan kasuwa ne gaban ya bi ulbunna yana sayarwa ne ne albunna amsalin misira shi ma'udu zan ne ko ga hawa to wai sani wala wala ne albunna ina ga to angula da ita ƴaƴan audugan kenan shi ne gunna ɗin inda misrawa ne wadan kuma su ma suna da gahawa ɗin almar'atu mace ko me gaban a'a almar'atu mace sai kuma ya ce maka aljarrata to ne aljarrata ina ga shi ne ko to takun aljarrata tana ɗaukan aljarrata bokiti wanda ake zuba ruwa shi ne alhamdulillah mun samu guda biyar to abin nema dai fi'ilolin da suke tsakani shi ne jarraba da maka kawo su kuma su dace da wannan jumla inda a timin jumlar al'atiya ka cika jumloli masu zuwa biwa da fi'ilin mudari'in مرفوع في الأمثلة الخالية ثاني شافي نقل ليدا وإناني جمع المذكر السالم في جمع المذكر السالم يرفع أنا مثلك عليه بالواو دوو كاغاني أي وينصب أنا مثل فتأة ويجر أنا مثلا كذا بالياء ديا هذا وجاء المؤذرون من الأعراب بس المؤذرين بسبب جاء فعل ماض المؤذرون فاعل مرفوع وأنا بس رفوع عليه دواو ويصب أنا مثلا كسرى فتاة أمر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين تفورا ويجر أنا مثلا كسرى بالياء ديا مررت بالمسلمين saboda ko bilmuminina saboda harkul jarri to sai a masa jarra shi ma da ya fata da kisra duka ana masa ne da yawo amma kan gara rufuwa ana masa rufuwa ne da wawu alhamdulillah sai kafi na nawa tunda tamrini shi ne yawa shi din ne kofi ne algulla akwai akwai sunan mutum ba gulla ne shi banna ne ba gunna ba ne akwai akwai hakamul banna shi ma ban jira ba Oh, da Allah. Kafin ma shi Muhammadu Mulki? Kasan banna ne ne. Ina ne? To ba ba? A aribin jumalil atiya. ta yi irabin jumloli masu zuwa kamar yadda zai maka irabin tahiyyatul khalisatu ga mubtada mahzufi wujuban shine tahiyyati tahiyyatul khalisa tahiyyatul khalisa tahiyyatu shi da kabrul mubtada khalisa la'ati ne na tahiyyatu to mubtadan da aka shafe wujuban shine tahiyyati to nan kuma ya ce maka ni'mal wadanu misra ko nisru ma ya kawo madalla da wannan ƙasatawa ko wannan ƙasa misra ta misra to shi kuma me ake ƙaddarawa tun da ni'ima shi harafi ne na yabo ba na ka ba bisa ba na zargi to akwai kaddara waɗani ka gane yayi ƙasa ta shi ne a matsayin mubtada ma'azuzu to ni'imar waɗannan nisar shi ne kamar mubtada azumin sabitun kamar ka ce himmati shi ne mubtada himmata azumin azama ne sabitun matabbaci sai na uku ba fi zimmati la'utifanna alal ba'isin ka gane ai alhaq wannan haƙƙi da ake rigima a kansa fi zimmati yana wuyaye na la'utiyanna kuma wallahi zan dinga koko la'utifanna ne zan dinga tausasawa adadi kenan lausasawa alal ba'isina wanda suke cikin tsanani na talauci ko tsananin na bukata to menene ihinu alal gulami da yatimi eh kallausa ta jin kai ka gane ai kamar wahalana min ladunna yawa ba akwai alhannanu almannanu ba alhalanatu nuna kauna tare da tausayi to kana aikewa ka nuna ƙauna da tausayi alal gulamin yatimi ga yaro wanda yake maraya kaga nan fili ne ne amri ko eh eh to mubtadan da aka shafe zai zama anta kenan shi ne mubtada mahzufi tunda umarni ne aka baka ihinu alal gulamin yatimi alhamdulillah ko ne ko ina yake ko masu waken ba su ba hadisi na nawa ne muktarul ahadisi nabawiyya na ɗari hudu daidai to ina ba mu tafi wani ne an yamu na ya kawo? iyakun waljibata? oh so nuna mu ɗari hudu da biyu ne iyakun wata amuka ina muku kashedi a kan zulfafawa su dini cikin addini aka ce al'umku zurfi ya cire min kulli fajjin amiqin mai zurfi wato mai nisa at-ta'alluq ne zan ismu mazgari kenan ina muku kasedi akan zurfafawa cikin lamarin addini ai yayi lamba a gurin yace ai al-gulu fi kaji ba eh zurfafawa cikin addini wa talabu aqsa gayati da kuma neman mafi nisan iyakarsa ka zai kai ka kure ma da addini wannan ba za ka iya ba domin ta walan yashadda din ahad illa galabu to wanda zai tsananta addini sai addini ya riga ya shi ya fi karfin ka kai da ma ce kai ne umuri ausatuwa mafi duka al'amura matsakaita to kai matsakaiti kai kai sakwa-sakwa kai kuma ka tsananta cikin addini فإن الله تعالى بما الله تعالى قد جعله يا سني أدينا سهلا من سوقي فخذوا منه to ku yi riko minu daga addini masu iko na abin da kuke samun iko wa inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah ta'ala yuhibbu ma dama min amalin salihin yana son duk abin da ya yi da wama na aiki kyakkyawa wa in kana yafiran ko da ya kasance kaɗan ya yi daidai da mana hadisin أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل هو يوى رواه أبو القاسم أي ممرأة خوع إنامة ماتت تموت وزوجها راج أنا مدن سينا من يداد إتا بايا فشيد إتا دخلت الجنة ذات شجاع الجنة إن دي تموت بعد فشم مجيبا كان مسلمة وكان مسكة شجاع الجنة رواه الترمذي أي أيوة ممرأة ko a ina mace zadat fi ra'siha sha'ran ta tsara wani gashi a kanta sai sai a takimu laisa minu wanda gashin ba nata bane laisa minu baya daga gashin kanta fa innahu zurun wannan kirkirar ƙarya ne ta ziru da take ƙarawa fiye a cikin kanta fa kan ja'u zulman wa zura rawahu an-nasa'i ayyuma muslimin ko a ina musulmi ka sa musulman sauban ya tafatar da ɗan uwansa musulmi tufa ala uri abu sa tsilaici kaga alamar yana fama da karancin sutura ba ka so ka ga musulmi da tsilaici ka ba shi kyauta ko sadaka tufafi ka tufa ta ji al'ala'uri to ka sahu Allah ta'ala shi ma Allah zai tufatar da shi min kubarin janna daga korayen tufafi na aljanna ka gane ai alihim siyabu sunnutun khudr wa istabrak eh koraye shine ado mafi kyau a cikin adon aljanna korayen tufafi yayi lamba ta uku mu annabi yake ai siyabu hal khudr tufafin gida aljanna wanda suke koraye kai fa na duniya ka ba shi wanda kila ma ka sa ya sha ruwa amma da ka ba shi yayi murna ya samu suturar da bai da ita ya rufe tsiraicin sa to kai Allah zai tufatar da kai da korayen tufafi na gida aljanna eh Allah sarki eh ya kai masa eh Allah sarki to ai na samu yarka a gumani shi kenan Allah sarki Allah sarki to kaga ya ji daɗi yi to wannan a dalilin wannan sai Allah ya baka tufafin aljanna wa ayyuma muslimin ko a ina musulmi ad'ama musulman ya ciyar da musulmi dan uwansa ala ju'in abu sayunwa ba ka ɗauki tuwo ka kai waɗanda ba sa bukata ba ƙosassu ka ciyar da ɗanwanka musulmi mayunwaci to al'amahu Allah shi ma Allah zai ciyar da shi yawmal qiyamati a ranar alƙiyama min simarin janna daga 'ya'yan tatuwa na aljanna wa ayyuma musulmin ko a ina musulmi saƙa musulman ya shayar da musulmi ala zaman abu sa kishin wanda yake da ita سقاه الله شيما الله تعالى جاي شاهد في يوم القيامة على القيامة من الرهيق المختوم دقا أبي شلنا الجنة كتابه مثل فقال عي يسقون من رهيق المختوم كتابه مثل أرما الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الرهيق المختوم من خمر جنة جاء شيطاء الجنة مسمى الذي ختم عليه بمثل ولا أكل رفع باكين تجاه mulkin mulki ba irin ta duniya tana budewa tana wari tana kumfa ita ta aljanna mulkin ma mulki ne kitabuhu nisku mulkin ma mulki ne kana budewa tana kanshi to irin wannan kai ruwa ka shayar da shi haka ko sulki babu ko falo falo babu bakin ruwa ka bashi ya sha ya kashe kishi ruwa to kai a dalilin Allah zai shayar da kai biyan aljanna mai daɗi waɗannan abubuwa guda ku kai duk na duniya ka bashi amma kai Allah zai maka sakaya da mafi bikin su a lahira a gidan aljanna rawahu muslimun an abi sa'id al-khudri ayu mamra'atin mata ko a ina mace ta mutu laha salatatun min al-waladi tana da ƴaƴa da suka kai guda uku a duniya to ba ita ce ta mutu ba ba mata ta aka ce ba ayu mamra'atin mata laha salasatun min alwaladi ko a ina mace musulma ƴaƴayenta guda uku suka mutu ta binne na farko ta binne na biyu ta binne na uku kunna laha hidaban min annari wadannan ƴaƴan guda uku za su zame mace shamaki ga barin wuta za su tsare tsakaninta da wuta za su shiga wuta ba inda ta mutu tana musulma rawahu al-bukhari an abi sa'id alhamdulillah man basiri nan riyadu salihin babu na ɗari nawa babu na ɗari uku da sittin da babu na ɗari uku da sittin da biyu to ina ne babu tagalibi babu ne na kaurarawa fi tarihi sai da cikin haramcin ƙaji shi ne sihiri shi haramcin ma wanda yake mai kauli in haram sai kauli tana koma kafin yi inda Allah ya ce wa baka fara Sulaimanu kamar da zai kawo ayar farko a ciki walakin na shaɗi na kafaru yu'allimuna nasa sihira to ga shi fili dai haram ne amma ana ganin haramcin har yana kokari ya kai ga kafin qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaimanu annabi Sulaimana bai yi kafirci ba dalilin saukar da wannan aya banu Isra'ila ne wai suke ta haddi suke challenge ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ku duba Muhammadu yana lissafa Sulaimana daga cikin annabawa alhali shi Sulaimanu ba annabi ba ne matsafi ne haka suka ce kuma annabin su ne na ƙabilar ta bani Isra'ila maimakon sai alfahari da shi sai suke danganta masa tsafi sai shi ba annabi ba ne matsafi ne da tsafi ya mallaki duniya har da mutum da aljan ba matsafi ba wa zai iya hore aljani ya dinga masa hidima to sai Allah ya musu raddi ya ce wa ma kafara Suleiman Allah ya wanke annabi Suleiman annabi Suleiman bai yi kafirci ba bai ma'ana bai yi tsafi ba kaga su ba kafirci suka ce ba sun ce ne annabi Suleiman matsafi ne to dan Allah ya nuna maka tsafi kafirci ne bai ce wa ma sahara Suleiman ba bai ce Suleiman bai yi sihiri ba ya ce wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai yi kafirci ba walakin da shahadi na sai ke tsanu ne kafaru suka yi kafirci bayan annabi Sulaiman domin ne zo allimuna nasa sihir suna koya wa mutane tsafi ba suna koya mutane kafirci ba aka ce walakin da sai na kafaru ba saharu ba sai kuma aka ce dalili yo allimuna nasa suna koya wa mutane sihir to ashe sihirin kafirci ne وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي اجتنبوا سبع الموبقات كل سنت ابوبوا بكوي ما تهلكروا قالوا سيدك يا رسول الله وما هن يا ما شاء الله menene wadannan abubuwa bakwai masu hallakarwa qalat ashirku billah na farko ku guji shirka ga Allah na biyu yace wasiru da tsaki wa qatlun nafs da kashe rai allati harrama Allah wanda Allah ya haramta kashewa illa bil haqqi sai inda haƙƙi na musulunci wa akalu riba da cin riba wa akalu malul yatim da cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci wa tawalli yawma zabi da juyawa da baya a ranar da ake gobra yaƙi da kafirai ka juya wa kafiri baya ka gudu a wajen yaƙi ina cikin asabul muziqat wa qazbul musanatil mu'minatil ghafilat da yin ƙazafi ga katangangun mataye ta gane ai su ne matan aure almuminati muminai wanda suke masu da'a ga Allah algafilati wanda suka rafkana daga sharholiyar duniya suka koma ga bautar Allah wanda kamar mace ba a ganinta a guraren shashanci ba a ganinta da mutanen banza haka kawai ka zo ka ce ta yi zina wannan babban zunubi ne yana cikin alkaba'i masa ta alkaba'i mummuna alkaba'i alkaba'i ne suke ta alkaba'i ya mu alkaba'i suna nufin kaba'ira ne to yin kazafi ga katangantacciyar mata wacce take mumina wanda ta rafkana da bautar ubangijinta gaban sharholiyar duniya ka ce ta yi zina kai wannan babban laifi ne yana hallakar da bawa ma'anar almujiku abin da yake hallakar wa mutum almujika mutafaqun alai babu nahi an musafiri ko an musafarati hani da aka yi ga yin bulaguro bil musafi da alqur'ani ila biladil kuffar zuwa garuruwan kafirai kan ka dauki alqur'ani kai tafiya da shi zuwa garuruwan kafirai idza kifa wuqu'ihi in aka ji tsoron idza kifa wuqu'uhu in aka ji tsoron afkawarsa bi aidil aduwi a hannun abokan gaba kafirai amma an ba a tsoro da shi kenan amma ana ganin za a iya walakata alqur'ani a garin arna amma abin da ya faru shekarun baya zaman uwa yanzu a garin su ingu da waye faɗan iyamuran nan da suke kashe musulmi akwai makarantun da suka riga suka ɗauki alqur'ani suke yayyaga suna tattaka kaga irin wannan ne ake gargaɗi a kai عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يا يهني an yi safara bil qur'ani ayi bulaguro da alqur'ani ila ardul adu zuwa kasar abokan gaba mutafaqun alaihi bukhari da muslim suka ittifaqi a gare alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم اللهم انقذنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله